kuma ko da auren ma a ce ta yi shi amma auren ba ingantacce ba to shi ma hukuncinta ɗaya da wadda take budurwa ko kuma ya zamo ta yi auren wanda yake ingantacce amma kafin mijin nan ya sadu da ita ko ya ji daɗi da ita ya sake ta shi ma dai tana nan a matsayin budurwa uba yana da damar yi mata dole yana da damar yi mata dole wannan shine ka'ida a masabar mu shine abinda masabar imam malik radiyallahu ta'ala suka tafi a kai tare da mafi yawan malamai malamai da yawa duk sun tafi akan haka amma shehu shehu ibrahim allah dagare shi shi yana kuwa aljawran albikiri ma ra'aituhu fi sunnatin nabiyyi ma rawaituhu a ce za a yi wa ya wadda take budurwa dole a aurar da ita ko da ba da son ranta ba ya ce ni kam wannan bai shigo fahimta ta ba saboda ne saboda ni ban ruwaito haka a cikin sunnar manzo ba sallallahu alaihi wa sallama shi yasa kenan kaga ya tafi kan cewa ba magana cewa ai jabaru ya tafi kan cewa ba magana ai jabaru sannan mutum na biyu wanda yake yana da damar ya aurar da mace ko da ba izininta ko da ba ta so ya ɗaura aure ya ɗaura mata aure auren nan ya inganta wanda yake uba yi wa wasiya uba ne yi masa wasiya ce to ga ‘yata ko na mutu ka ɗaura mata aure da wani to wannan idan uban ya mutu shi wannan wanda aka yi masa wasiya ya samu ya ɗaura mata aure da wannan ko da ta ce ba ta so ko ta ce ba ta so ya ɗaura mata aure auren ya inganta ko kuma uban ya faɗa masa cewa to ga ‘yata nan ko na mutu tana hannunka in ka samu mijin da ka ga ya dace ka ɗaura mata aure kakka damu kakka damu da ra'ayinta to shi ma a wannan halin wasiyin nan na uba wanda uba yi wa wasiya yana da dama ya ɗaura mata aure da duk wanda ya ga da da ba izininta ko da ba ta so in ya ɗaura mata auren in ya ɗaura mata auren haka auren ya inganta to amma inda yake uban bai umarce shi da aurarwa ba kuma bai umarce shi da ya mata dole ba to wannan akwai zantuttuka biyu inda yake shi uban kafin ya mutu yace ga ‘yata nan budurwa do Allah ka kula da ita bai masa magana aure ba to wannan a masabar mu akwai ruwaya biyu akwai kauli da cewa yana da damar ya mata dole akwai kauli da cewa a'a dan an ce ya kula da ita me nasa ne yi mata dole ai watakila an ce ba ya kula da ita ne dan ta ga abin da ba ta so don ya zo zamo shi ne kansa kuma sababin ganin abin da ba ta san ai kaga ya zamo aka sun mayan da aka dora shi a wasiyar da aka yi masa to shi yasa akwai zantuttuka biyu akwai kauli da cewa yana da dama ya mata jabru akwai kauli da cewa bai da dama ya mata jabru to na uku daga waɗanda yake suna da dama su jabru shine mai baiwa dangane da baiwarsa wadda take baiwa ce inni baiwa ce kinni bai daura mata fansa ba musallan bai dabbara ta ba ba ummul waladarsa ba ce to wannan yana da dama ya mata dole ya daura mata aure da wanda ya ga dama ko da ita ta ce ba ta so auren nan ya inganta to bayan wayannan bayan wayannan guda uku da aka ambata ba wani wanda yake yana da damar wa mace dole akan aure sai wayannan guda uku su ma kuma a halayen da yake an fada banda a halayen da yake ba fada ba kenan shi yasa a tsarin masabar mu in ba samu wannan ukun ba kenan ya zamo wadda take mace yarinya ba za a ce za a ɗora mata aure ba kafin ta balaga dole sai a bari sai ta balaga ta faɗa da bakinta ko kuma ma bata faɗa ba daga bakinta ba a ga alama cewa ta yarda da wanda aka ce za a ɗora mata aure sai dai illa iyaka wato da can malamai sun kawo wa'yansu sharuɗa da suka ce to wanda take mareniya ko da bata balaga ba a iya ɗaura mata aure in waɗannan sharuɗan sun cika yanda wato mai asalin misali yake faɗa cewa wa zuwijat yatimatun bin nutiki min kubiha bin naqadi haufal fiski wa shuwirar ƙari wa ashirin balagat bi mahari mislin ajaluhu kad sabat wa zuwujat yatimatun ya halatta a ɗaurawa yarinya wadda take mareniya aure kafin ta balaga amma in an cika wa'yansu sharuɗa wajen guda takwas na farko bin nudiki ya zamo a faɗa mata a tambaye ta to ke wane za a ɗaura miki aure da shi kina so sai ta faɗa ko kuma sai abin da yake ko da ba ta faɗan ba ya shiryar kamar ta faɗa ne kamar ta faɗa ne ya zama akwai karinoni da yawa da suka nuna kamar ta faɗa ma da bakin ne tana jin nauyin ta buɗe bakin ne kawai sai magana min kubiha ya zama kuma mijin wanda kamar sa a ba shi kamar ta ne kada a ɗauki wani wanda bai kai matsayin a ce an ɗauka mata an ba shi ba a ce haka za a ɗaurar da ita don an ganta ba ta da uba to wannan ba zai inganta ba haufal bin nagadi kuma ya zamo sadakin da zai ba ta kuɗi ne kuɗi ne ba inda yake ya ba ta wani abu daban ba saboda kuɗi wanda suke kash ana ganin darajar su fiye da a ce ya ɗau wani abu ya ce bara ya bata bara fiye da a ce ya ɗo wani abu ya ce bara ya bata sai dai kaga kamar wannan sai a ce kenan abu ne wanda zai iya dokara ga al'ada inda yake ga al'ada ana ganin darajar wani abu wanda fiye kuɗin ma sai a ce kenan ai kana ma kenan yace zai bata wannan abu yanzu misali kamar a nan kasar kaga wa'yansu garuruwan ko wa'yansu guraren a ce za a ɗau gida a bayar ai gani ake har ya fi kuɗi in dai a wani wajen ne in dai wajen da yake ana ganin darajar abun ne ana ganin to ai ma wannan ai kana ma kenan fiye da dama abin da yasa aka ce sai in da yake kuɗi kai ya ce zai ɗau wa'yansu kaya haka wanda ba na ba masu daraja ba ya ce su zai ba ta sadaki aka ce in haka ne bai halatta a aura masa ba hausal fiski sharadi na hudu kuma ya zamo za a aurar da ita dinnan ne kafin ta balaga don ana jin tsoron in an ce za a kyale ta sai ta balaga karshen ta za ta kangare to ya halatta a aurar da ita kafin ta balaga wa shuwar alkali sharadi na biyar kuma a je a tambayi alkali a faɗa masa cewa to ga wannan mareniya ta ce ba ta da uba amma muna hangen za ta kangare an samu miji wanda yake kamarsa a iya ba shi kamarta muke so a mana izini mu je mu ɗora mata aure ko ko mun kawo don mu shaidar da kai ne don ka san me aka kad daga ba ta kawo ƙara ta ce ai san san bata san haka ba wa ashiran balagat kuma akalla ko da bata balaga ba amma a ce ta kai shekara goma bi mahari misilin ya zama kuma wato shine sharadi na shida bi mahari misilin ya zama kuma sadakin da za a bayar ya kai sadakin da za a bayar ga kamata ga kamata amma banda masanan akwai yan uwarta wadda ita sannan ubansu yana da rai da aka zo ba da sadakinta an ba da dubu hamsin ita yanzu a ce bara a sunna dubu biyu ko dubu uku a daura auren da ita to wannan auren bai inganta ba eh bai inganta ba ajjaluhu da yake kuma sadakin nan ba mu'ajjali bane ba an ɗauki ajali bane an gaggauta an biya kuɗi hannu to sai an cika waɗannan sharuɗa amma malamai na daga ƙarshe suka ce a'a ba ma za a tsaya duba wa'annan sharuɗan ba a duba abu biyu dai tsoron kangarewar da isa shekara goma inda kai in ana jin tsoron kangarewar ta kai kuma shekara goma to ya halatta a aure da ita ba sai ta balaga ba amma bayan wannan in ba a wannan halin ba ya ba wanda ake tsoron ta kangare ba ba ta da uba ba ta da wasiyin uba kuma ba baiwa ba ce bai halatta ake za a ɗaura mata aure kafin ta balaga ba eh kafin ta balaga ba dole sai ta balaga kuma ta yadda da mijin da za a daura mata aure tunda ba wanda yake da damar yi mata dole eh to wayannan guda hukun dai su ne masu damar su yi dole wato da uba dangane da yarsa budurwa da kuma wasiyin uba idan uba zama ya ayyana masa mijin ko ya umarce shi da ya mata ya aurar da ita ko da ba ta so sai kuma mai gida mai baiwa dangane da baiwarsa wadda take baiwa wadda take baiwa sai to fala yasihu al-aqd bidunihi yin a daura aure ba da waliyi ba bai inganta ba Na'am.
daura aure ba waliyi bai inganta saboda wannan hadisin da muka gabatar a na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayyu mamraka ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikawha badilun fanikawha badilun fanikawha badilun na'am sai dai wato abin da ya rage a da aka ce bai inganta din ba to id- eh, idan ya zamo ita matar matsalar ga waliyinta wanda yake ba zai mata dole ba amma hasi ne to sai ta je matsalar ga ubanta yana nan da rai sai ta je wani waje ta samu wani ta ce to gashi na sami miji da Allah ya taimaka min a daura min aure to idan shi wannan ya daura mata auren alali ga ubanta amma uban wanda ba zai iya mata dole ba ya zama ita ba zawara ce to sai a duba a yanzu a ga idan madaukakiya ce idan madaukakiya ce to idan ba a gano ba har sai da ta tare a gidan mijin ya zamo ta daɗe da tarewa matsalan ta hai ta haihu ma a gidan mijin to sannan aka gano to wannan auren sai ya ci gaba da tabbata ba zai ɓaci ba amma idan ya zamo aka gano da ɗaura auren aka gano ko daga tarewata aka gano ko da ma masana ce ta shekara amma ba ta haihu ba ba ta abin nan ba to wannan auren ya ɓaci ta ce to in dai shi waliyin wancan aka je aka roƙe shi yace shi fa ba zai yadda da auren nan ba to auren ya ɓaci shi walinta na shi waliyin nata wanda yake hasi amma bai da dama yi mata dole Na'am, na'am.
idan da aka roke shi cewa to kai ga yanda aka yi ka yace ka ka hakura an san haƙƙin ka ne ka hakura ya ce wa shi bai yadda ba ai bai ji bai gani ba bai ji bai gani ba to wannan auren ya ɓaci Na'am.
wannan auren ya ɓaci amma idan ta zamo mace ce wadda take ba madaukakiya ba idan ya zama mace ce wadda take ba madaukakiya ba to wannan a auren sai a kyale shi auren sai ya tabbata da zarar an ɗaura ne idan ya zama ba madaukakiya ba ce Mhm, ba madaukakiya ba ce to wannan auren sai ya tabbata wato wannan yana ɗaya daga cikin gurare guda uku inda yake mu a masaman mu aure yana tabbata in an samu tarewa da daɗewa in an samu tarewa da dadewa shine ba'adar duhuri wa duri guri uku ne dama inda yake aure zai tabbata in an samu tarewa da dadewa saboda shi a tsarin aure mu yanda yake a masaban mu akwai auren da yake za a bata ko da ta haihu ko da ta haihu sau goma a gidan mijin nan wannan auren in aka gano dai sai a ce auren nan batacce ne a tashe shi akwai auren da yake za a bata idan bata a, bata dade da tarewa ba in ta dade da tarewa ba za a bata ba akwai auren da yake za a bata in bata tare ba amma in ta tare ko da jejen nan aka kai ta kafin a gano cewa auren nan fa ba daidai aka yi shi ba sai yau to sai a kyale tunda ta riga ta tare ta riga ta tare sai dai sai kuma a dubi abin da yake ba daidai din ba a dawo a gyara eh shi yasa tsarin bata aure iri uku ne akwai wanda yake ana yusahu abadan akwai kuma wanda yake yusahu illam yujad hulun wa dulun akwai kuma wanda yake yusahu illam yujad hulun faqat to shi ɗaukaka zai zama a a al'adar garin ko ba al'adar garin kwarai Na'am.
za a dubi al'adar garin Na'am.
eh za a dubi al'adar garin Mm, wajen magana ɗaukakan ba a nan ina daga inda yake akan koma ga al'ada don ta bada Na'am.
Aha, don ta shiryar akan menene akwai Na'am.
to Alhamdulillah.
challenge shake malam ban yi sallama Mm.
ke cewa menene hukuncin wanda suke zubar da ciki yana wata biyu da kuma in yi wata bakwai haka na to wato abin da yake akwai shi dai gaba daya zo da ciki abu ne wanda yake ba daidai ba a shari'a Na'am.
saboda addini ya zo da cewa a kiyaye rai ya zo da cewa a kiyaye rai shi yasa zo da ciki gaba daya abu ne wanda yake ba daidai ba a addini sai dai wato akan samu dalili wanda zai halatta zub da ciki na'am
akan samu dalili wanda zai halatta zu da cikin to an samu ɗaya daga cikin dalila dalilan da za su halatta zu da cikin to wannan sai ya zama a wannan halin ba komai kuma malamai sun magana cewa akwai bambanci tsakanin zu da ciki kafin a ce ya kai wata hudu wato ya kai kwana ɗari da ishirin wato bayan arba'in arba'in guda uku su wuce gare shi da kuma zub da ci bayan sannan saboda ko da inda aka ce akwai in akwai dalili yakan zamo ba laifi to akwai bambanci wato idan misali cikin da yake bai kai wata hudu ba aka samu likita wanda yake gwani a aikinsa kuma wanda yake mai tsoron Allah ya ce to wannan cikin ina zaton in kin bashi zai sabauta mutuwarki ko tsanani gare ki kwarai kwarai to wannan dan an zu da shi a sannan ba laifi kaga cewa ya ce yana zato ne yana kyakkyawan zaton cewa zai iya haddasa haka kuma gwani ne a fanninsa kuma mai tsoron Allah ne ya fanci da wannan sufofin guda biyu to wannan ya zama ba laifi kenan to amma idan bayan wata hudu ne dan zarar ya ce ina zaton cewa in kin bai cikin nan zai bayi zuwa kaza to in dai ba ya tabbatar ɗari bisa ɗari ba a wannan halin tabawan bai halatta ba a taba cikin asan nan tun da yake ya riga an busa rai a ciki yadda yake ya zo hadisin Allah bin Mas'ud to shine a bambanci ya iya ta wato akwai bayanai da yawa masanan an duba hashiyar madadiji ta sharhi ibn hajarin akan arba'un hadisan na imam nawawi a sharhin wannan hadisin na abdullahi mas'udin za a ga ya kawo karin bayani akan wannan
sai kuma menene hukuncin wanda ya rubuta saki ga matarsa amma takardar ba ta ji hannunsa ba wani abokinsa iya ga takardar kuma ita matar ba ta san an yi haka ba eh ai abin da yake akwai daman wato mu a matsabar mu shi halayen rubuta saki ga mace wato ko zai zamo shi da ya rubuta sakin ya rubuta aziman wato da niyyar yanke ya sake ta ya rubuta haka ko ya rubuta mustafiran yana shawara ko lami ya talahu bai da wata niyya ya ji kawai rubuta ne haka kawai abin ya zo ne kawai sai ya rubuta to kuma ya ya fidda takardar da niyyar ya bayar ga matar da yanke cewa zai ba ta don ya sake ta ko yana shawara ko bai da niyya to kuma ya zamo ta sadu da matar ko bata sadu ba ta sadu ko bata sadu ba kagan an haɗa wato an sami hali shida sau uku kenan hali goma sha takwas to duk a halayen nan goma sha takwas malamai suka ce duk matar ta saku sai a hali ɗaya shine inda yake ya rubuta mustashirin yana shawara ya fitar ma kuma bisa cewa yana shawara ba ya fitar bisa cewa kai tsaye zai bata ba yana mu kuma takardar nan bata sadu da matar ba ko waliyanta to a wannan halin shine kawai matar bata saku ba amma a sauran halaye goma sha bakwai duk ta saku a sauran halaye goma sha bakwai duk tasa ku daman cewa ke ya rubuta azuman ko mustashirin ko na ya talahu ya fitar azuman ko mustashirin ko na ya talahu azuman ko mustashirin ko na ya talahu azuman ko mustashirin ko na ya talahu ta sadu da wani matar ko waliyanta ko bata sadu ba ta sadu da mata ko waliyanta ko bata sadu ta sadu da mata ko waliyanta ko bata sadu ba to duk da nan gaba daya da nan gaba daya da nan ukun gaba daya duk ta saku a nan guda ɗaya ne na tsakiya kawai ake ɗagawa sama a ce wata saku ba ko to
sai tambaya ta ƙarshe to shi nake ce mutum ne ya mutum ne ya kamar tu'i ba shi da hadiya sata hadaya sata to a garin yin azumi sai ya ɗauka cewa sai an zo gida za a yi haka sai ya yi guda uku haka sai da ya je ashe ba haka bane haka waya zai a to ai shi kenan yanzu ya zo gidan kenan ko da ya shi a can ba to ai shi kenan sai yi yanzu a gida din kenan sai yi a gidan kenan an yi zamo kenan aka ce sai ya koma can sannan ya yi a kaga ya zamo ya haɗu da mashakka an ce ko ma ga ala alaikum fiddini min haraj na'am ba son ya muku tsanani sun ci a cikin addini ba to ba ai ta yi kisan kai ai ta yi kisan kai ne ai ta yi kisan kai za ta ji ta da laifin kisan kai kwarai kuwa ai ta ta kashe kai ne kuma da niyya ko ta yi kisan kai da niyya
Allah ya saka da rahim
ويشترط في الوقع شروط في الولي شروط to wali da aka yi magana cewa ɗaya ne daga cikin rukunan aure wanda bayan da za a yi aure ya yi in babu shi to an sharaɗa sharuɗa a cikin shi waliyin nan ba wai kowanne ne dan ya zamo ɗan uwa na mace ko uba nata yake da haƙƙin a ce ya iya aurar da ita ba a'a akwai wa'yansu sharuɗa da ake neman ya cika billa iyaka cikin sharuɗan nan akwai wa'yanda suke sharuɗa ne na inganci wanda abin da yake nufin cewa idan waliyin ya zamo bai da wa'annan sharuɗan to bai inganta ya zamo waliyin ba dan ya ce ya aurar da abin wani tattasa auren bai ba akwai kuma sharuɗan da suke su na cika ne na cika ne a in ana so a samu cika shine sai an samu wa'annan sharuɗan amma ba wai inganci ba ko da ba su waliyin ya aurar auren ya auren wata inganta to min hattifaqu dinaini yana daga sharuɗa na waliyi ya zamo shi waliyin nan da ita matar wadda yake walitta addininsu ɗaya dacewar addini ya zamo addininsu ɗaya kai ya zamo addininsu ya bambanta a wannan halin aurar da ita bai inganta ba ko da dai hakika wannan magana ana yi ne akan inda yake musulmi ne zai aure ta tunda idan ba musulmi ne zai aure ta ba a ita matar to duk yanda waliyin nata yake ya aura wanda zai aure ta yace shi ya ji ya gani ba ruwanmu ba ruwanmu tunda addinin su ne can yana ganin shi addinin sa yayi daidai wannan ya zama waliyi ga matar da zai aura shi kenan amma inda yake ya zama mijin wali ya musulmi ne to shine wanda zai aura sai ya zamo da ita da waliyin nata addininsu ɗaya sannan zai aura sai dai in ya zamo baiwa ce zai aura to wannan ko an samu sabawar addini tsakaninta da waliyinta ba komai amma in dai ya ce dole ya zamo an samu dacewar addini shi yasa misalin musulmi ba ya auri ba yahudiya ko ba nasariya ya ce waliyinta musulmi ne zai ɗaura masa aure da ita ba saboda sai dai waliyinta wanda yake kafiri kamar ta ya ɗaura mata aure sai dai wasu malaman sun ce sai in ya zamo ƙasar ƙasar musulmi ce gaba ɗaya ya zama ƙasar musulmi ce gaba ɗaya to wannan ba laifi don waliyinta musulmi ya ɗaura mata aure amma asali dai wadda take kafira to waliyinta kafiri ne waliyinta zai zamo kafiri ne saboda mummuni shine aka ce waliyin mummuna ne wal mu'minuna wal mu'minatu baruhum awliya'u ba'd wanda ko yake ba mummuni ba ce aka yi wal munafiquna wal munafiqatu baruhum baruhum awliya'u ba'd yamruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqdiruna aydiyahum to
فلا يزوج الكافر المسلمة wanda yake kafiri bai halatta ya aurar da wadda take musulma ba wannan ba ya aurar da wadda take musulma ba ko da kafirin nan uba ne gare ta ko dan uwa ko dan uwa ba dama ya aurar da ita Allah subhanahu wataala ya ce walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila to walal muslimul kafirata haka nan musulmi ba zai aurar da kafira ba cewa aka yi almuminuna wal mu'minatu ba'ruhum awliya ba'ar to illa an takuna amatahu sai ko in ta zamo baiwarsa ce kuma a suratul anfal cewa aka yi wallazina kafaru ba'ruhum أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض kafirai sashen su su ne waliyan sashe ina kai musulmi ka ce za ka yi walicin wadda take kafira sai ko baiwa baiwa da take kafira ba yahudiya ko ba nasariya a to shine ta yi waliyinta wato mai ita musulmi ya aurar da ita a wannan halin Na'am.
to
aw ma atuqatahu shine illa menene ba illa an takuna amatahu sai ko idan ta zamo baiwarsa in ta zamo baiwarsa ce to wannan ya aurar da ita aw ma atuqatahu ko ko a bar ‘yantawarsa ita kafirar shi musulmi ne ya ‘yantar da ita ya zamo ya samu walikinta ta fuskar zamowarsa maulanta ne maulanta ne na'am fa shi ne ya sawa na ta to fa innahu yuzawwijuha shi ya samu ya aurar da ita ya samu ya aurar da ita na'am wa min hal hurriyatu yana daga sharaɗin waliyi ya zamo an samu ‘yanci sai waliyin nan ya zamo ɗa bawa ba waliyi ba ne ba ce- fal abdu wanda yake bawa wal mukatabu ko wanda yake an ɗaura masa fansa bai riga ya biya fansan nan ba na'am wal inda ko da ya fara biya ko da ya fara biya in kwabo ya saura bai gama zama wada ba din yawan mukatabu abdun ma baqiya alaihi shay'un Na'am.
wanda yake mukatabi bawa ne muddin dai akwai sauran wani abu a kansa in dirhamun baqa alal mukatabi kazaka abdun faqidul maratibi na'am to in je show malam rabi wal mudabbaru to wal mudabbaru haka nan bawa wanda yake aka dabbara shi bawa wanda aka dabbara shi na'am ah, wato an ce me shi ya ce in na mutu kai ka zamo da to amma me shi din bai riga ya mutu ba to wannan bawan nan da aka dabbara bai da damar ya daura auren abin walicinsa saboda wilayarsa ba cikakkiya ba ce na'am wal mu'taqu ila ajalin ko ba'duhu kowar mutu babu ko wanda yake sashensa ɗa ne an kyanta sashensa amma sashensa bawa to shi ma je bai zamo waliyi ba bai cika sharuɗan zamowa waliyi ba yafsahu ma aqaduhu shi ne aka ce duk abin da suka a ɗaura aurensa duk wani auren da suka ɗaura to za a ɓata wannan auren ne wannan auren ɓatacce ne walau ba'da dukhul ko da bayan tarewa wato a ka'idar martabanmu duk wani aure da ya zamo ya ɓaci da sababin rashin sharaɗin inganci a cikin waliyi ko a cikin ma'aura ko a cikin ma'aura to wannan auren za a ɓata ko da matar ta tare ko da ta daɗe ko da ta yi haife haife ko da ta yi haife haife wannan za a ɓata tsarin ɓata aure a masabanmu hawa uku ne akwai auren da ake ɓatawa amma in ba ta riga ta tare a gidan miji ba in zara an ɗaura aure ne ba ta riga ta tare ba sai a ce wannan auren za a bata amma da zai zamo ta tare a gidan mijin sai a ce to a kyale abin da yasa irin wannan shari'a yanda ta zo ta zo ne da maslaha gyara shi yasa duk wani abin da shari'a za ta ce kada a yi saboda akwai ɓanna ne a ciki ta yi mutane ba su gano ɓannan ba ko ba su hango ɓannan ba amma in shari'a ne ta ce ka ai abu kaza to lalle akwai banna a ciki ba wai haka kawai a ubangiji subhanahu wata'ala wanda shine ya shar'anta haqiqa hakimun khabirun ne gwani ne masani ke yasa duk abin da aka ce kada ai to dan akwai banna ne to amma idan ya zamo har an riga kuma an yi ya zamo kuma batawar za ta iya bayuwa zuwa wata banna da tafi girma sai a ce to a hakura tunda wani matsalar ko wata tana shiga ɗakin wani ko shi yana shiga ɗakinta sai ya zamo soyayya da take afkuwa tsakaninsu ba san kaifiyarta ba ba za ta wuce a bayanin kaifiya to a wannan halin an sami irin wannan aka ce to bara a ɓata sai ya bayuwa kuma ya zuwa ɓannar da tafi wannan sai su dawo daga baya ko suna zina ko suna wani abu eh, ya zamo shi ya ga ba zai iya haƙura daga gare ta ba inda misalan bata tare a gidansa ba bai ganta a ɗakinta ba bai santa a matsayin ƙyamace ba ta yi an ɓata wannan abu ne mai sauƙi ya iya mancewa da ita amma in ya zamo ya riga ya santa sai ya zamo kenan ta yi a faɗa wata ɓanna da tafi ko ita ya zamo a fa- a faɗa wata ɓanna da tafi to a wannan halin sai a ce to a haƙura a ƙyale auren haka a bar shi saboda dama abin da yasa aka ce a bata batacce ne saboda akwai kanna a ciki akwai auren kuma da yake wato to shi irin wannan matsalar kamar auren da yake ya ɓaci saboda bacin sadakinsa to shi za a bata ne bisa idan wato bata riga ta tare a gidansa ba amma idan ta tare to sai a dawo a gyara sadakin a kyale auren ya zama sadakin ne ya ɓaci ko ya rasa wani sharaɗi daga sharuɗa misali auren da aka yi bisa cewa za a bada alhinzir daga mallaka alhinzir bai halatta ba ga musulmi bai halatta ba sharaɗin abin da za a yi sadaki da shi sai abin da mallakar sai yake ya halatta to haka aure irin wannan sai ya zama ba a gano an ɓata ba har sai da ta tare to sai a ce a kyale auren yanzu amma a duba ita nawa ya dace a ce kamata an ba ta sadaki an biya sadakinta sai a ce to ya biya haka din a kyale wancan sadakin amma auren ka a bata shi ko masalan aka yi aure da zaɓi ko bisa cewa bai da damar ya zo wajenta sai da rana ko sai da daddare aka yi aure ta sharaɗin cewa a wajen ɗaura auren aka yi da sharaɗin cewa mijin nan bai da damar ya zo wajenta da rana sai da daddare to shi ma auren nan ɓatacce ne in aka gano ba ta riga ta tare ba sai a ɓata auren amma idan ta riga ta tare to sai a kyale auren a ce sharadin nan naku batacce ne kullu sharadin laysa fi kitabillahi fa huwa badilu duk wani sharadin da ba addinin Allah bai yadda da shi ba sharadi ne batacce ya zama sharadi ne batacce to a irin wannan ana bata ana batawa in ba a samu tarewa ba amma an samu tarewa sai a tabbatar da shi amma ya zama auren ya baci saboda rashin sharadi daga cikin sharuɗin waliyi to wannan ana bata shi har abada akwai kuma wani auren wanda shi ana batawa amma muddin bata riga ta tare an samu dadewa ba amma in ta tare an samu dadewa to sai a kyale saboda dai koyaushe dai maslaha ce ake kokarin tabbatarwa ana ganin cewa tunda ta dade har ta yi haife haife tunda misalin akwai auren da aka ce ko da haihuwa ɗaya ta to auren nan za a bata za a raba tsakanin su amma in ta haihu haihuwa biyu wanda ba ta gwaye ba ne ya zama ta haife su gaba daya ya zama ta haifi ƴaƴa biyu da shi ko fiye da biyu to wannan sai a kyale kaga wannan saboda duban maslaha cewa to dan mutum ɗaya ne yaro ɗaya an ce ya tashi ba tare da mahaifansa ba bannar kaɗan ce amma in sun kai ‘ya'ya biyu ya zamo ‘ya'ya da yawa suna tashi ba tare da mahaifansu ba zai iya bayuwa zuwa banna a cikin jama'a to koyaushe dai shari'a tana duban maslaha ne gaba ɗayan shari'a an gina ta ne a lastinadil masalihi a Allah wano a lastinadil masalihi wastinadil mafasidi an gina shari'a ne bisa jawo gyara da a nisanci banna to
wala hal mahar
a wannan kuma ai za a dubi matsayin reno ne idan yaron yake wanda yake yin a matsayin har yanzu za a yi renonsa ai uwa ce take da haƙƙin reno ko uwa ce take da haƙƙin reno sai dai in ya zamo akwai wani abu wanda zai hana ai ba wai an ce ko da irin wannan guri da yawa da aka ce a raba auren ba wai ana nufin ƴaƴan ba ƴaƴansa ba ne ƴaƴansa ne amma kuma ita mace ai tana da haƙƙin reno ko tana da haƙƙin reno ita ƴa ta uwa tana da haƙƙin renon ɗanta ko sai dai wanda yake shekarunsa sun haura ko ya zama yaro namiji ne ya yi famfara ai kaga ba sauran kuma cewa uwa ta kula da shi ko to wala hal maharu a sadaki idan ya zamo ba a gano ba sai bayan da ta tare to aka ce za a bata auren nan duk da haka saboda an rasa wani sharadi daga sharuɗan waliyi to amma ita matan nan in an bata auren za a bata sadakinta za a ba ta sadakinta da sababin cewa ya kusace ta tunda yake shi mijin ya kusace ta to za a ce ya biya ta sadakinta ko da bayan an bata auren
نعم
a wato ko da an ambaci tarewa da ko duk inda aka samu saduwa ma ta tsaya matsayin tarewa ko da bata tare ba to saduwar zarar ta tsaya saduwar ta tsaya matsayin tarewa
akwai abin da zai in sallar saurari ba zai iya fita daga sallar ba haka saboda ya shiga kuskun liman haka to sai zama na yayi niyyar bin liman sai ya zama limamin da yake bi ba wanda yake ji a ran yake zato bane a ransa haka to shi ma sallar zai ci gaba ne ko ko za ta yi a ai idan ya zamo limamin da ya koyi da ya fara bi ya tabbatar ba wanda yake ya cancanci ya bi shi ba ne bai cika haƙoƙin limanci ba a wannan sai ya bar limancin da shi ai al-ma'adumu shar'an kal ma'adumi hissa abinda shari'a duk ta ce babu shi kamar babu shi ne hakika a yanzu to da zai fara bin limamin limamin ya faɗi ya mutu ko wani abu ya fara ba dole ya rabu da shi ba to duk abin da yake shari'a ta ce babu shi eh to kamar babu shi ne ma hakika wanda shari'a ta ce kai ya bi shi ba a yadda ya bi shi ba ya zama to shi din ne a sai ya rabu da shi ai kamar babu ne kamar babu ne tunda shari'a ba ta yadda da a bi shi din ba kuma wanda ko da ya tantance kan alal misali kamar shi akwai wanda yake so a ce ni shi ne limamin yake a to ai wannan wanda ya haka ai shine ma yayi babban kuskure in dai wanda yake ya cika limanci ne ai cewa aka yi wa gashi mun ga a wal mu'minuna wal mu'minatu ba'ruhum awliya'u ba kai ka ce a wannan mu'minin ka san mu'minin ne ba masoka ne da shi ta fuskar imanin ko a wannan matsayin ka ce a ai kai ba shine naka ba ga wani can da daban naka ai kai laifi ehem bayan ka fara abin ka ce wai za a ai wannan bai ma kamata daman ai ma ka wannan magana a nan ba inda ya cika sharuɗa bi shi ya bi shi mana gashi an faɗa abu ta salmana cewa wala ta tafaralu wala ta tafaralu sallah ta jama'a ba za ta yi a ce ga wanda yake tafi wata ga matsayin da za a ce in ka yi da wannan saboda ba ta kai ba to in ka samu wannan ka iya ramawa a'a cewa aka ci jama'a jama'a ce an san akwai wanda yake tafi wata amma abun ba wai matsayin haka cewa a rama ba kaga wani an dauka ko musu wannan zai zama kenan ashe ka iya bin wata ma ka samu wata ka sake ko cewa ai wancan ni ban yarda da shi sosai ba a to in yarda ta fuskar shari'a bai cika wani sharadi na shari'a ba a to shikenan dama ai shari'a ce ba ta yarda da yi masa limanci ba ba kai bane ba kai bane to da na biyu shine ce kamar yadda mai ubangijin bawa yake da ƙarfi yake da iko a kansa kamar in ya kai ga kashe shi ba shi da wani hukunci aka daina da wani abu a- akwai sabani tsakanin malamai Na'am.
akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ingatacce wanda yazo da cewa man qatala abdahu qatalnahu wanda duk ya kashe bawansa to ya tabbatar mu ma fa kashe shi zani kuma man jada abdahu jada na wanda yace zai wa bawansa miki mu ma fa ma- mi- mikin zani masa sakayya zai to kuma ga mafhumin ayar qur'ani alhurru bil hurri wal abdu bil abdi kenan ta fuskar mafhumin wannan ayar ba manduki bane mafhumi ne sai a ga kenan ashe da ba daidai yake da bawa ba ba a ce za a kashe bawa da dan ya kashe bawa ba to haka ya kawo sabani tsakanin malamai wasu malaman sun tafi zuwa cewa wanda ya kashe bawansa ai sai ya kashe shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala abdahu qatalnahu to amma wasu malaman suka ce a wanda ya kashe bawansa dai yayi kisan kai ba ah, na farko dai kenan ya san cewa yayi kisan rai yayi kisan kai kuma in mummuni ne ya kashe ya kashe fa mummuni kai ya dauka cewa dan bawa ne ai ba ya kashe mummuni bane wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama halidan fiha wa ghariba Allahu alaihi wa la'anahu wa adalahu azaban muhina wanda duk ya kashe mummuni da gangan hawa ne matsayinsa kenan to amma suka ce to amma wajen maganar sakamako sai a aiki da mafhumin ayan nan tunda mafhumin ayan nan shine cewa ba za a kashe ɗa ba dan ya kashe bawa ba za a kashe shi ba kenan eh shi yasa ko da ma bawan ba nasa bane na wani ne suka ce ba za a kashe shi ba ba za a yi sasi ba sai dai a ce ya ba da kimarsa ya biya kimarsa to amma ba wai dan cewa tsananin kisan a lahira wai yana da wani sauki a kai ba ko kaɗan ba wani sauki a kai Na'am.
to alhamdulillah sai wata tambaya nan da ya rubuto kenan kuma ai a mala'ika kansa mai rubuta aiki kyakkyawa ai cewa akai da ma yake eh ani lenini wa ani shimali eh eh kai eh, to ah, haka aka aka fada ashe kenan abu mai kyau ya zo ta fuskar dama ya fi shine asali ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi jami'i umurihi manzo sallallahu alaihi wasallam damaitawa yana kayatar da shi a baki ɗayan lamuransa ashe kenan za ka koyi da li- da liman za ka koyi da wani damansa ai ya fi ma ka tsaya daga damansa ai
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها عند بعضهم أن يكون غير مولى عليه to wamin ha yana daga sharaɗin walici inda ba a rihin a wajen sashen malamai an ya kuna gairam wallan alaihi shi wan- wanda zai walicin mace a wajen aure ya zamo ba wai shi kansa ana da wal- walici a kansa ba amma wanda yake ana da walici a kansa kenan ko ta kaka shi bai cancanci ya zamo kuma waliyin matar ba wajen aure نعم to
وأن يكون عدلا yana daga sharuɗan da wajen sashen malamai cewa shi waliyi ya zamo adali ba adali ba kenan bai tantance ya zamo waliyi na mace ba ba ya daura wa mace aure ba ko da yasta ce نعم to amma wannan zancen rarrauna ne mu a masabar mu نعم a zance ingantacce yadda zai fada ya ce والمشهور zance mafi bayyana أن الفسق cewa fasikanci لا يسلب الولاية bai sunce walittaka ba نعم wanda yake waliyi na mace to ko da fasiki ne shi ne je zai ɗaura mata aure yana da haƙƙin ya ɗaura mata aure cewa fasikancin nasa abinda kawai ya kawo shi ne ba a samu yadda ake so ba نعم amma ba cewa ba zai ɗaura mata aure ba zai ɗaura mata auren نعم وإنما يقضه في كمال العقد abinda da yake akwai shine cewa fasikancin waliyi ya yi suka a cikin cikar agadi نعم ya yi suka ne a cikin cikar agadi دون صحته ba inganci ba نعم ويقعد ويقعد ويعقد السفيه wato shi yasa zance ingantacce shine cewa shi wali wali sharuɗansa guda bakwai ne نعم sharuɗan wali a wajen aure guda bakwai ne نعم ehin wato ya zamo ah, ɗa ba bawa ba ya zamo balagagge ba yaro ƙarami ba ehin ya zamo mai hankali ba mahaukaci ba ya zamo musulmi idan ya zamo ita wadda za a ɗaura wa auren musulma ce نعم ya zamo kuma bai cikin harama da haji ko umra ehin ya zama wato bai cikin harama da haji ko umra wali in yana cikin harama da haji ko ko umra bai halatta ya ɗaura aure a sannan ba sai a bari sai ya yi tahalluli ya gama aikin hajjin nan ko aikin umra نعم aikin haji ko aikin umra sun hana mutum ya aure sun hana a aure shi in mace ce masana Na'am.
kuma sun hana ya zama wali sun hana ya zama wali sai in ya fita نعم sannan kuma wato ya zamo ba a yi masa dole ba ba dole aka yi masa cewa dole sai ka ba da abin walicin nan naka ba dole ka ɗaura mata aure in aka yi haka ya zamo wato ɗaura auren bai inganta ba wannan ɗaura auren bai inganta ba tunda dole aka yi wa waliyin ya ɗaura ga wa'annan su ne wato sharuɗan waliyi نعم su ne sharuɗan waliyi نعم to ويعقد ويعقد السفيه ذو الرأي mm.
على ابنته بإذن وليه a wanda yake wawa amma kuma wautar tasa ba wai gaba ɗaya ne bai da hankali ba a'a yakan yi dai waɗansu abubba wanda za a ga kamar masu hankali za su ga bekensa a wajen aikatawa to wannan ba ya yi suka akan cewa ya ɗaura auren ƙyarsa ba zai ɗaura auren ƙyartasa amma fa bi izini waliyihi da izinin waliyinsa waliyinsa ya masa izini sai ya ɗaura aure wanda yake shi kansa yake kula da shi ya masa izini sai ya ɗaura aure da wato ya ɗaura wannan ƙyartasa aure
wa min hal bulu kuma da ce zai ɗaura ɗin ma ba izinin waliyin nasa to ba auren bane ya ɓaci auren bai ɓaci ba illa iyaka dai bai sami ba sami yanda ake so ba ba sami yanda ake so bane kawai da a ce zai ɗaura shi wanda yake wawan ya ɗaura auren ƙyarsa ko wata abin walitinsa ba da izinin a shi waliyinsa ba to auren ya inganta auren ya inganta shi waliyin nasa bai da dama ya ce ni ban yadda da wannan ba ni ban yadda da auren nan ba bai da dama to
wa min hal bulughu yana daga gare ta wato sharuɗan shi wali ya zamo balagagge ba yaro karami ba wala aqalu da kuma hankali wa zakuriyatu da kuma mazakuci falmar'atu wanda take mace la yajuzu aqaduha ala nafsiha bai ta samu ta daura aure ga kanta ba ta zama ita ce za ta daura wa kanta aure to wannan bai halatta saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la tuzawwijul mar'atu mar'ata wala al mar'atu nafsaha fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha mace ba ta da dama ta ce za ta daura wa wata mace aure na'am haka nan mace ba ta da dama ta ce ita da kanta za ta ɗaura wa kanta aure domin mazinaciya ita ce za ta ɗaukanta ta ce ta ba ta ɗaura wa kanta aure ba ta koma wajen waliyinta ba ومن يزال تعالى سوى القرآن فانكهوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن aure su da izinin iyalinsu ashe izinin iyalin abin isna ne to wannan shine zancen da mafi yawan malamai suka tafi a kai saboda wannan hadisin da kuma wani hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyu mamra'atin نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل duk wata mace da ta daura aure ba da izinin waliyinta ba to wannan aurenta ya zama batacce aurenta ya zama batacce aurenta ya zama batacce da kuma hadisin da yazo da cewa la nikaha illa bi waliyyi ba a yin aure sai da waliyyi to wannan shi yasa mafi yawan malamai suka tafi zuwa cewa shi dai waliyyi kam rukuni ne a cikin aure amma hanafiyawa su sun tafi zuwa cewa